أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barkarmu da sake saduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masjidul furqan da ke bakin central primary school a wannan rana ta asabat 11 ga watan safako shekara ta 1448 wanda ya daidai da nawa sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da da ashirin shida. a cikin karatunmu na alkur'ani mai girma da muka saba yi dukkan sati tare da duba ma'anoni akan ayoyin da muka karanta wannan sati za mu tashi akan aya ta da hamsin da hudu zuwa ta da hamsin da bakwai. inda Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da ba mu labari dangane da abin da ya faru a cikin yaƙi na Uhud. Allah maɗaukacin sarki ya ce, "Sun ma'anzala alaikum min ba'dil ghammi amana, nu'asan yarsha ƙwa'ifatan minku." Bayan gwamza yaƙi da aka yi da kuma lokacin da kafirai suka samu dama akan musulmai suka fara cutar da su da kuma yi musu rauni Allah makaukacin sarki daga baya sai ya kawo musu nasara wannan nasara shine Allah makaukacin sarki yace summa anzala alaikum min ba'dil gammi sannan Allah makaukacin sarki ya saukar muku bayan wannan tsanani da kuka shiga da radadi da damuwa sai ya saukar muku da amana amanatan bi ma'ana ya kawo muku al'amnu al al'itminan ya kawo muku nutsuwa nu'asan da kuma gyangyaɗi bacci wanda yake ba mai nauyi ba kuka samu ai bacci ba yiwuwa ma sai an samu nutsuwa wanda yake filin daga ina zai iya bacci to daga baya bayan sun samu wani aminci din sai bacci ya dan fara su wanda yake ba mai nauyi ba yamsha qa'ifatan minkum wanda ya lullube wasu sashi daga cikin ku Allah ya ce wa humul mu'minuna sadiqun sune mu'minai na gaskiya wa ta'ifatu da wasu sashi kuma na al'umma wanda su gomi kadi ahammadhum anfusuhum su saboda ila munafikai ne ko kuma dama mushrikai ne sai zanto mi eh ahammadhum anfusuhum kamar a ce suna can suna ta damuwa ne da karan kansu bi ma'ana lam yushgilhum illa naja najatihim wa humul munafiqun babu abin da ya shigaltar da su sai damuwa akan mi nasarar da musulmai suka samu to Allah nan ma ya ce wa humul munafiqun sune wanda ake siffanta su da munafici munafikai ne su dan a gaba za mu ga siffofin su da Allah madaukakin sarki ya zayyano har suna cewa inda ba su fita ma tare da mu ba a inda sun ki fita ma yakin sun zauna wallahi da ba za su mutu ba sun manta da wallahu yuhi yawmit Allah shi ke rayawa yake kashewa mutum yana gidan nasa in Allah ya rubuta a wuri kaza mutum zai mutu zai ya je gurin kuma Allah sai ya daura shi wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi abdin tamut babu ran da ta san me za ta gobe sannan babu ran da ta san a ina ma za ta mutu mun san kissa ta annabi Suleiman da aka kawo wani bawa ya zo gabansa ya zo ganawa da shi sai ga wani mutum ya shigo mutumin yana shigowa sai ji bai samu amintuwa da shi ba da mutumin ya fita sai yake ce mar ya nabi Allah wannan mutumin ba da ya shigo na tsorita ban samu nutsuwa da na ganshi ba wane ne shi sai ce ai mala'ikan mutuwa ne Allah ba shi dama ya siffa ta mutane zo sai ce to don Allah ɗauke ni a kai ni gari mai nisa inda ba za mu taɓa haɗuwa da shi ba ya sa aljanu suka yi wuf kiftar ido da bismillah sai gan shi a ƙasar indiya shi ko mala'ikan mutuwan ya yi mamaki Allah ba shi sunansa ya zo ya ɗoransa a gari kaza kuma ya zo ya gan shi a gari kaza kun ga bai san gaibin Allah ba ke bai san ilimin Allah ba wala yi hidu da bishe'in min ilmi illa bi ma ba abin da yake kewaye da ilimin Allah sai abin da Allah ya so ka sani yana zuwa gun kawai sai ya gan shi ga shiga mala'ikan mutuwa wuri ya ɗauke shi to da haka ba wanda ya san inda zai mutu to sai suke cewa su wannan sun shagaltu da kansu cikin damuwa ya aka yi musulmai suka yi nasara a tunaninsu allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa ba wa annabinsa da al'ummar annabinsa nasara ba da addininsa allah maɗaukakin sarki ya ce ya zunnuna billahi ghairal haƙi suna zato da ba na gaskiya ba akan ubangiji zannal jahiliya zato irin na jahilai suna mi ya zunnuna annallaha lan yansuru dinahu suna zaton cewa Allah ba zai taimaki addininsa ba ba zai taimaki manzansa ba ba zai taimaki al'ummar manzansa ba wannan shine zannal jahiliya din da yake cikin zukatansu sai Allah ya ce yaquluna hallana min al-amri min shay'in shin muna da wata dama a cikin wannan al'amarin kul ka gaya musu ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da yake tattare da di a zuciyarsu shin yanzu muna da wani tace muna da wani tace akan wani al'amari muna da abin da zamu iya sai na ta kai kawo a cikin ransu sai Allah madaukakin sarki ya labarta manzon sa yace kul ka gaya musu ya kai Muhammad innal amra kullahu lillah lalle wannan al'amarin fa na cin nasarar musulmai din fa kullahu lillah dukkan sa daga Allah ne ifuna fi anfusihim su munafikan suna koyewa abin da yake cikin rayukansu ne ma la yubduna lak abin da ba su taba bayyana maka baya kai manzon Allah yaquluna law kana lana min al-amri shay'un suna cewa inda muna da tace muna da dama akan wani abu ma qutilna hahuna ai da ba a kashe mu anan da can ba da ba da ba a kashe mu ba ai law kana al-ikhtiyaru lana ma kharajna lil qital inda muna da wani zabi wallahi da ban fito don yaki ba walakinna ukrihna ala al khuruj sai dai mu dama fa mun ki mu fitan mun kyamaci fitar ne muka kuma fito aka zo ake taragargazar mu ake kashe saboda su munafikai ne suna koyewa abin da yake cikin zukatan suna bayyana ƙarya sai Allah madaukakin sarki yake cewa ullau kuntum fi buyutikum ka gaya musu inda a ce suna cikin gidajensu ne su zauna a cikin gidajensu labarazan lalina kutiba alaihim alqatlu ila madaji'ihim ai lakarajal lalina kutiba alaihim alqatl da wanda Allah madaukakin sarki ya rubuta wannan kutiban nan ai istaqarra ne Allah ya tabbatar ya hukunta akan su to wanda Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa sai an kashe su a wannan wuri din ai la kharaju wallahi da sun fito ana fahimta to sai Allah ya ce la baraza allazina kutiba alaihim alqatl da sun fito mi ila madajihim da sai sun fito ai ila alamakin allati kataba Allah alaihim ay yamutu fiha zuwa gurin da Allah madaukakin sarki ya rubuta anan za su mutu ko anan za a kashe su wallahi ko da suna cikin gidajensu shi da kissar da na kawata annabi Yusuf da wani bawan Allah annabi Suleiman da wani bawan Allah ana fahimta ai gashi nan Allah da ya kaddara zai mutu a kasar India tafiya ne ta mai nisa amma kiftar ido da bismillah Allah ya tsare wa annabi Suleiman ya ya sa aljanu suka kai shi kuma ya haɗu da mutuwarsa a can din to wallahi duk inda Allah madaukakin sarki ya rubuta wa mutum mutuwan shi wallahi sai ya je duk abin da za a mar kuma sai ya je wani wurin Allah makaukakin sarki yake ya ci gaba da ba mu labari ya ce waliyabtali Allahu ma fi sudurikum kuma Allah madaukakin sarki ya muku jarabawa ne akan abin da yake cikin zukatanku min al-imani aw nifaqin na daga imani na gaskiya yadda da ubangiji da gaskata manzansa aw nifaqin ko kuma munafinci bayyana gaskiya da ko ɓoye kafirci a cikin rayu to Allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne ya yi wannan hukunci ne domin ya fayyace mai gaskiya wali mahisa ma fi qulubikum ai wali yakshifa ma fi qulubikum ya kuma yaye abin da yake cikin zukatanku bi ma'ana wali yudhhira ma fi qulubikum ya tsarkake abin da yake cikin zukatanku idan idan akwai munafurci Allah zai tsaftace waɗanda ba munafukai ba ya ware munafukai wallahu alimun bi zati sudur ko mu sani lalle Allah madaukakin sarki shine masanin abin da ke cikin kiraza ba abin da mutum zai koya a kirjinsa face Allah madaukakin sarki ya san menene Allah ya ce innal ladina tawallaw minkum lalle waɗanda suka juya baya daga yaki yawmal taqal jam'an ranar da runduna biyu suka haɗu rundunar musulmai da ta kafirai suka haɗu domin yin yaƙi li gazwaci uhudin ko fi gazwaci uhudin suka haɗu domin yaƙin uhud to wanda suka ji tsoro ko wanda munafuncinsu ya bayyana suka juya baya allah maɗaukakin sarki ya ce innama tazallahum shaitan to su sani lalle shaitan ne ya zamar da su shaitan ne mi ya zamar da su ya sa musu wasu wasi suke ga cewa fa in sun tsaya fa ba za a kashe su su ma sun mutu kamar a banza bayan mi Allah madaukakin sarki cewa yi wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan kada mu ringa tsammanin cewa waɗanda aka kashe su dan ɗaukaka karmar Allah waɗanda aka kashe su wurin yaƙi kar mu ringa tsammanin cewa su matattu ne Allah ya ce bal ahya'un a'a su waɗannan farayayyu ne inda rabbihim a wurin ubangijinsu yurzaquna kuma za a azurta su bi ma'ana hum ahlul janna sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wanda zai mutu a tambaye shi yace yana so ya dawo duniya a sake kashe shi face shahidi shi kadai ne wanda an tambaye shi me yake so amma da yace ya ubangiji a dawo da ni duniya in na dawo duniyar nan na sake zuwa filin yaƙi a kashe ni saboda daɗin da nufi ta haka muringa roƙon Allah maɗaukacin sarki ya mana kyakkyawar cika mu kuma roƙe shi Allah sa ayyukan da muke kai na ƙwarai ya tabbatar mu a kai ya ɗauki rayukanmu a kai wanda ba na daidai muke ba muringa roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ringa tsarkake zuciyarmu daga irin wa'annan ayyukan Allah maɗaukacin sarki ya ce inna masu zallahun shaitan to ya sani lalle shaitan ne ya rudar da su ya rinjayar da su ya sa musu wasu waisi bi ba ma kasabu saboda abin da suka aikata bi sabai ma asawar rasul saboda dalilin abin da suka saba na manzan Allah na umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya je ya ajiye su ne a mauki'insu kowa ya ce ga da zai tsaya amma wasu daga ciki suka sako wannan doka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dalilin da yasa anan Allah madaukakin sarki yace innamas tazallahum shaytanu bi ba'd ma kasabu dalilin da yasa saba wa shari'a yana sa shaytan ya samu dama akan ka yana sa shaytan ya samu dama akai na to mu yi kokari mu kiyaye shari'a sai shaytan ya ji tsoron amma za mu ba wa shaytan kofa ko mu kankantar wallahi zai rudar da mu ya samu kauce shi yasa Allah anan yace innamas tazallahu shaytan amma mi bi ba'dhi ma kasabu ay bi sababi ma asaw rasul saboda mi dalilin saba manzon Allah da suka yi ai dalilin wannan ne yasa shaytan ya samu dama akan su inda basu mi inda basu saba manzon Allah shaytan ba zai taba samun dama akan su ba akwai wani daga cikin magabatan malamai lokacin da ya zo mutuwa sai Allah maɗaukacin sarki sai ba shi iko na ganin shaɗan shaɗansa ya zo yake ce mar kai kowa ne Allah ya taimake ka Allah ya baka dama wanda ka fi ƙarfi na na gagarayi komai da kai na gagar da kai ba abin da na iya maka yana jira kalma ɗaya zai faɗa wallahi shaɗan ya rudar da shi ya halakar da shi sai ce ai har yanzu kana da sauran dama amma Allah nake roƙo ya kare da gare ka bi ma'ana yana da sauran numfashi shedan zai iya jefa shi yana faɗin wata magana wanda ya nuna cewa ai tsayuwa ta akan addini ne yasa shi na fi ƙarfinka shi kenan ya ji mi ya ji cewa ya kai to shi kenan shaidan ya samar mi ji da kai girman kai in ya mutu yana da mai girman kai mi layar rukar aljanna mai girman kai ba zai shiga aljanna ba amma sai ya ce mar a'a kana da sauran dama amma ina roƙon allah ka da ni daga ne allah maɗaukakin sarki ya ce walaƙari afallahu anhum hakika Allah madaukakin sarki ya musu afuwa kamar yadda ya faɗa a baya yake cewa sun masarafakum anhum liyabtaliyakum sannan sai Allah madaukakin sarki ya juyar da su suka bar wurin da aka umarce su liyabtaliyakum domin ya jarrabe ku walaqad afa ankum amma hakika Allah ya muku afuwa dangane da juya bayan nan da kuka yi har ya zamto aka samu kofar da aka shi nasar ko aka dan cutar da musulmai wallahu fadna ala mu'mini ko musani Allah ma abucin falala ne akan mu'min to anan kuma shine Allah ya sake maimaitawa shigen irin wannan yace wa laqad afallahu anhu kuma hakika Allah madaukakin sarki ya musu afuwa inna Allah ghafurun lalle Allah mai gafara ne halimun ko mai hakuri la yu'ajilu ala uqubati baya gaggawar yin hukuma in mutum ya aiki wanda ba na daidai ba Allah yana jirkinta ma zuwa wasu sa'o'i in ya tuba Allah ya rubuta man lada a wannan mummunan aikin da yi in bai tuba ba Allah ya rubuta man lada kwallo ɗai shine a wani ƙaulin an ce manza Allah ya ce tur da wanda ɗaiɗaikunsa suka rinjaye goma gomansa lada na kwarai ana irga su daga goma ne isama man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha ومن جاء بسيئة ألا يأتي فلا يجزى إلا مثلها بسيئة بمعنى سيئة واحدة دون يزود ممونا أيكي بدادا فلا يجزى إلا مثلها فذا أباشي ساكمكم قول بس ساكمكم مثلها بدادين لا أروه تامر يا إلي في بدادين ونقول من جاء بالحسنة وندي أيكي ميشو فله أشر أمثالها ينا دفتن فتن وانا أبو ميشو بدا goma to shi ne manzo Allah ya ce tun da wanda ɗaiɗe kun sa suka rinjaya goma goma sa kun ga kenan an ba mu mi an ba mu bonus ne promo ne ga mu musulmai mu dage wurin aikin da goma goma mu za ta rinjaya ɗaiɗe kun Allah madaukakin sarki ya ce ya yi wallazina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kuka yi imani da Allah kuka bi manzansa la takunu kallazina kafaru kada ku zamto kamar waɗanda suka kafirta waɗanda suka kafirta nan mai suke cewa wa qalu li ikwani suna cewa ƴan uwansu ne idza darabu fil ardi in suka fita tafiya suna suka fita ai idza safaru fil ardi in suka yi tafiya a doron ƙasa tafiya ne ta kasuwanci ko tafiya ne li gazuwa domin yin yaƙi sai suka ce aukanu guzzan ko kuma sun fita ne domin gwabzawan yaƙi sai suke ce musu laukano indana inda a ce sun zamto tare da mu sun zauna a gida tare da mu sai suka ce wai ma matu ai da ba su mutu ba kaji ba wai inda sun zauna da mu a gida ba su fita ba ba su fita mi neman kudinsu da suka saba yi ba ko ko ba su fita mi yin yaƙi domin ɗaukar karmar Allah ba sai suka ce inda ba su yi wannan fitar ba sun zauna da mu ai sun zauna ni a gidaje ta halar muna ta mu'amalar mu a garin mu ba mu fita ba sai suka ce ma matu wallahi da ba su mutu ba wannan ai rashin sanin menene kaddara sai suka ce ni wa ma kutilu kun wallahi da ba a kashe su ba kun ji ba wai inda sun zauna da su ma ma da ba su mutu ba ma kutulu kuma da ba a kashe su ba sai Allah ya ce li yaj'al Allahu zalika hasaratan fi qulubihim Allah haka ne domin ya sanya musu hasara a cikin zukatansu nami na kin fita wannan yaƙi din da za a ɗaukar karmar Allah sun zauna a gida saboda cuta na munafunci a cikin ransu wallahu yuhyi wa yumit sannan wallahu yuhyi wa yumit Allah shike rayawa kuma shike kashewa sani babu wani daga cikin mutane ko gurbi kace in je gari kaza mutuwa zan yi a'a har yanzu ana zuwa Maiduguri har yanzu ana zuwa Sokoto ana zuwa Katsina Zamfara Kebbi wallahi har yanzu ana zuwa kuma mutanen maiduguri ba su kare ba mutanen sokoto ba su kare ba kai a je ƙauyukan nasu ma da ake ta wannan har yanzu mutanen ba su kare ba duk kisan da za a yi wallahi ba su isa kashe mutum ba in ba kwanansa ne ya kare ba su dai suna zama sabab ne kuma lau sabarul qatil lamatal maqtul inda wanda zai kisan ya san waye Allah da yayi hakuri wallahi wanda ya kashe din da da wallahi mutuwa ma zai a wani lokacin ba wanda ya isa ya tsallaka sakon ɗaya da Allah ya ware ya ce wani ba zai kai sakon kaza ba ba wanda ya isa ya jawo ya rage ma ko ya ƙara maka lamani alima abaita wala mu'ti lima mana'at wala yan fawzal jaddu min kaljad da haka mu samu itikadin cewa komai muka ga Allah ne ya kaddara muqaddarun min shi ne yace wallahu yuhyi wa yumiit Allah shi ke rayawa kuma shi ke kashewa babu wani gu da zaka je ko yaki ku duba fa ku ga Saifullah Khalid ibn al-Walid komandan duk duniya komandan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai taba jagorantar yaƙi ba an ci nasara akan musulmi kai haccan fashi aka fara yi ko lokacin sai na abubakar yan ana cikin yaƙi aka kawo takarda akan an sauke shi a kwamanda an ba wani wai saboda kar ya zanto wannan camfin wataran allah ya jarabci musulmi a kai amma yake waka yana kwance a gadansa zai mutu yana cewa ina ya suna mazaje wanda duk jikinsa babu gurbin da za ka ɗore hannu da babu yanka ko suka amma yau ga shi na akan gadansa zai mutu ya kashe mushirkai da munafukai bila adad amma yau ga shi akan gadansa zai mutu inda fita yaƙi ne da yake kashe mutane da saifullah khalid ibn walid shi zai fara mutuwa amma ba fita yaƙi ba ne kaddara ne da Allah ya rubuta ɗazun nan daga cikin yayye na muna zaune ke nuna mun wani wani imami ne na juma'a jiya a sudan yana kutuba akan mutuwa yana cikin kutubar yana bayani akan mutuwa Allah ya ɗaura sai kawai ya salati ya kai kwanci akan mubari ya rasu ya san zai mutu bai sani ba kutubar yake sai zamto irin mutuwa ta wani daga cikin sabon manzan Allah wadda in an zo yana sallah aka kawo ayoyi na azaba sai faɗe su ma har sai an idan sallar tukunan ya farfado ya tasa aka tambaye shi nisa ya ce in yaji ana ambatan azabar Allah ne sai ya ringa hararowa ƙur'ani ba inda aka cewa na kafira in an zo ana faɗar rahamar ubangiji ma sai ya faɗe su ma aka tambaye shi ya ce in an faɗi rahamomin ubangijin aka faɗi tarinta in ya hararo ƙur'ani daga farko har ƙarshe sai ga babun da aka ce wani ka tsira kana cikin masu wannan rahama shi ya sa zuciyarsa take bugawa yake suma kuma daga ƙarshe ana karanta ƙur'ani ya faɗi ya mutu ya mutuwa mai kyau kenan to anan Allah ya ce wallahu bima ta'maluna basir ko mu sani Allah dangane da abin da muke aikatawa basirun mai gani ne la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama babu abin da yake buya ubangiji a doran ƙasa ne ko a sama wallahi duk inda abu ya shiga Allah na kallon sa wala in qutiltum fi sabilillah kuma idan an kashe ku wurin ɗaukar kalmar Allah la maghfiratun min Allah to mu sani wallah gafara ne daga Allah wa rahmatun da kuma rahama tausayi min khairun wanda yake shine mafi alkhairi mimma yajma'un dangane da abin da suke tarawa da haka mu sani duk wanda wai don a faɗar gaskiya ne wani yace zai maka abu kaza wallahi kar ka ji tsoronsa ka ji tsoron Allah matsaukacin sarki da yake da kama mutum kana kan gadonka ba ba a ma sai dai kawai amma addu'a dan kawai ci wallahi gwara a ce gaskiya ka faɗa wani ya zo ya soke ka ya fiye maka alkhairi amma ka ɓoye gaskiya kuma daga ƙarshen Allah ƙaddara wani ne sababin ya kashe ka a banza wallahi mutum kar mu ji tsoron wani ɗan adam akan faɗan gaskiya gaskiya ɗaya ce a faɗe ta in abu addini ne ya ce a yi a yi shi ba tsoron kowa Allah ne ya ce a yi wannan shine kaɗan daga cikin abin da muka tsinkaya na wannan satin abin da na faɗa daidai ina roƙon Allah maɗaukacin sarki ya tara mu a cikin lada sai kuma ba mu ikon aikatawa da kiyaye abu na kiyaye wanda ne kuskure har ila yau ina faɗa muku ƙarancin sani saboda kujerar malami na ne da na zauna ba wai don na kai ba haka ina roƙon ku dukkan wurin da na samu zaniya ku ringa nusar da ni saboda ni dan adam ne na kai iya kuskure kuma akwai karancin sani ma a kai ina roƙo Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana ya kankare mana kurakuranmu da kuma cika mana ladanmu akan abubuwan da muke yi ya kuma kiyaye mu daga riya wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum